بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا الشرين شدا قوات ذو الحجة هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو الآية دريه دا أربعين شدا daidai da 22 ga watan 6 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa cikin wannan a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan na wato nuniya ta Qahtani wadda muke bibiyar sharhin Al-Qutufud Dawani ta Dr. Suhaimi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na shida a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata wato darasi na biyar mun karasa ko muna cikin baiti na biyar waqshib bihi durri wa haqqiq taubati warbih bihi bai'i bila khusrani to a karkashin wannan baiti a Dr. Suhaimi yake tai mana fashin baki da sharhin wannan baiti da irin abin da ya kunsa na ainihin wato bayani wanda za mu tashi a shafi na saba'in da biyu ƙarshen shafi na saba'in da biyu ƙarshen shafi na ashirin da biyu saba'in da biyu afwan والناظم رحمه الله تعالى بهذه الدعوات المباركة ليأمن من أمراض القلب وأدرانه سيتي ومن أسباب ومن أعظم أسباب أدران القلب أنغنشي a karkashin baiti na shida afwan a karkashin baiti na shida tahir bihi kalbi wa saffi sarirati ajmil bihi zikiri wa a'li makani to a karkashin wannan baiti sai malai ya ci gaba da cewa wa min a'zami asbabi adranil kalbi daga cikin manya manya ko mafi girman wato adranil kalbi datti da kuma dauda da kazantar zuciya tara kuma zunubi cushewa na zunubai cincirin da zunubai cinkoson zunubai wal ma'asi da saban Allah alaihi akan zuciya idan saban Allah ya yi wato ya cika akan zuciya saban Allah ya cushe akan zuciya to wannan yana daga cikin sabubba manya-manya da ke sa zuciya ta kamu da rashin lafiya kama ƙala Allah ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah ya ce kalla a asam abun ba haka yake ba bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna abinda suka kasance suna aikatawa shine yayi tsatsa akan zuciyarsu kaga kenan abinda ke sa zuciya ta yi datti ta yi tsatsa to abinda mutane suke aikatawa na zunubai na saban Allah wannan sababi ne daga cikin sabubba mafiya girma da ke kawo tsatsar zuciya wa kad fassara annabi sallallahu alaihi wasallam zalika kuma haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara hakan bi ƙaulihi da faɗinsa innal mumina mazala ya ce haƙiƙa mumini idza aznaba idan ya aikata zunubi kanat nuktatun sauda fi kalbi sai a samu ɗugon kamar ɗugon tawada akan zuciyarsa duk sanda mumini ya aikata zunubi ya saba wa Allah sai a ɗiga baƙin ɗigo a kan zuciyarsa. Fa'in taba idan ya tuba wana za'a ya tumbuku daga aikata wannan zunubi, ma'ana ya daina aikata wannan zunubin, wastaghfara ya nemi gafarar Allah, to su ƙila ƙalbuhu sai a goge zuciyarsa. sai a wanke wannan zunubin na zuciyarsa wa in zada in ya ƙara ba tare da ya tuba ba zadat sai wannan baƙin ɗigon ya sake ainihin wato a sake ɗigawa a kan zuciyar ma'ana da zarar ya ƙara aikata zunubi ga na farko bai tuba ba ya aikata jiya bai tuba ba shekaran jiya bai tuba ba ga na yau to duk sanda ya za a ci gaba da ɗiga wannan zunubin da ya aikata sai a ɗiga ɗigo a zuciyar sai a ɗiga ɗigo a zuciyar hatta ya aluwa kalbahu zakar ranu har wannan tsatsa wannan ɗige-ɗige baki da ake wa zuciya har ya zama ya mamaye zuciyar sai ka ga zuciyar ko ina faca-faca da wannan bakin ɗigon na tasirin zunubi allazi zakara Allahu azza wa jalla fil Qur'an wannan tsatsar da wato dugon da Allah ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah ya ce abinda mutane suke aikatawa na zunubi wannan shine yake yin tsatsa akan zuciyarsu kai ku ka san tsatsa ko akan me take tana lalata shi tana hana shi aikin da ya kamata takan haifar da matsaloli ga wannan abin shi yasa koda wani ainihin wato a inji ne ko wani ainihin wato abin amfani a ga yana tsatsa ana kokarin a dinga amfani da abin da zai kawar da wannan tsatsa din dan kada wannan tsatsa ce masa illa to ballantana kuma a ce zuciya ce ta yi tsatsa kaga dan adam ba dan adam in zuciyarsa ta yi tsatsa suratul mudaffifin aya ta goma sha ta sha hudu wannan hadithin kuma hadithi ne wanda imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad mujalla wato hadithi na 7952 ibn maja hadithi na 4244 imam tirmidhi hadithi na 3334 imam nasai a cikin sunan al-kubra a hadithi na 10251 abu abdullahi al-hakim an-naisaburi hadithi na shida hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda imam tirmidhi kuma yace hadha hadithun hasanun sahihun bisa istilahin imam tirmidhi yace wannan hadithi ne hasanun sahihun wa qala al-hakim abu abdullahi al-hakim an-naisaburi yace hadha hadithun sahihun yace wannan hadithi sahihi ne fa ala shartu muslim bisa sharadin muslim wa lam yukhrijahu duk da cewa imam al-bukhari da imam muslim ba su fitar da shi ba amma hadithin ya cika sharuɗan da imam muslim ke karɓar hadisi wa hassanahu al-albani sannan shek albani ya ya hassana wannan hadithin fi sahihil jami a cikin sahihul jami a hadisi mai lamba ta 1670 a Allah madaukakin sarki ya samu dace wa qad wasafa Allahu azza wa jalla qulubal kuffar haƙiƙa ubangiji ta'ala ya siffanta zukatan kafirai bitab'i alaiha da toshiya da dodiya a kansu Allah ta'ala ya nuna cewa zukatan kafirai a doda suke a toshe suke babu wata kafa ta shigar imani babu wata kafa ta shigar alkhairi cikinsu saboda zuciya ta riga ta toshe ta dode قال تعالى الله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون الله تعالى أولئك waɗannan alladhina taba Allahu ala qulubihim sune waɗanda Allah yayi toshiya akan zukatansu Allah yayi dodiya akan zukatansu ya dode zukatan ya zamto dukkan wani imani baya iya shiga cikin zuciyar domin abin hanyar da imani zai saɗaɗa ya shiga cikin zuciyar an dode an toshe ta da haka babu yanda za a yi wani alkhairi ya shiga cikin wannan zuciyar zuciya ce da gaskiya ba ta da hanya da za ta samu ta shiga cikinta wa sam'ihim Allah ya doɗe jinsu ba su jin gaskiya ballantana su ɗauka wa abu Allah ya doɗe ganinsu ba sa ganin dalilai da hujjoji na gaskiya ballantana su karba wa ula'ika humul gafiluna waɗannan su ne cikakkun gafalallu domin zuciya a doɗe kunne a doɗe ido shi ma an nane shi to ai kaga wannan gafala ta tabbata Allah madaukakin sarki ya tsare suratul nahl ayata 108 wa qala ta'ala Allah ta'ala ya faɗi irin zukatan kafirai lahum qulubun la yafqahuna biha Allah ta'ala ce ga su dai suna da zukata yanda kake da zuciya haka yake da zuciya amma sai dai bambancin shine zuciyarka ba irin tasa bace zuciyarka kai kana fahimtar gaskiya ka kuma bi gaskiya amma Allah ya ce lahum su kam kafirai suna da qulubun zukata la yafqahuna biha sai dai zukata ne da ba sa fahimta gaskiya ba sa fahimtar sakon Allah da wannan zukata suratul a'raf aya ta 179 wa qala ta'ala Allah ta'ala a wani gurin yace fa innaha yanda al'amarin da sha'anin yake la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur la ta'mal absaru ba idanun bane suke makancewa walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai zukata wato zukatan da ke cikin kiraza su ne suke makancewa ai makanta ta ido tana da sauki ai idan zuciya ta makance ganin ido ba zai yi fa'ida ba in ji malam aliyu na mangizariya ina fata an gane da haka ganin ido ba shi bane gani ganin zuciya shine gari da haka da mutum ya rasa ganin ido da na zuciya gare ya rasa ganin ido ya zama zuciya tana gani wannan shi ake kira makawarai an gane ko gan idan kan baya gani amma zuciyarsa warai take tana karɓar gaskiya tana gane gaskiya amma kaga makaɗib to wannan an samu matsala idan baya gani zuciyar ba ta gani Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur suratul hajj aya ta 46 wa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ce innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim duk ɗaya ne a kansu a anzartahum kayi musu wa'azi am lam tunzirhum ko baka ma yi musu wa'azi ba la yu'minuna ba za su yi imani ba ma'ana akwai kafirai kar wani ya ce to ai na ga kafirai suna musulunta eh akwai kafiran da haqqat alaihim dalala Allah maɗaukacin sarki ya riga ya zartar da bata da halaka a kansu ila yawmil kiyama to wayannan su ake magana anan amma an kace a anzartahum kenan duk kafirai kawai kakai musu wa'azi tunda an ce ko kai ko kakai ba za su yi imani ba ba haka ake nufi ba in haka ne me hikimar aiko annabawa me hikimar saukar da littafai wa'azi da malamai suke ta yi zuwa musulantar da maguza kenan duk ba shi da fa'ida ayar ba haka take nufi ba ka fahimci ayar ba daidai ba innal ladina kafaru kaga wannan ya nuna akwai wasu wasu samfurin kafirai akwai wasu rukunin kafirai akwai wasu kafiran da ko kai wa'azi ɗaya ne da kakkai wa'azi ba za su yadda ba ba za su yi imani ba me yasa ko kayi wa'azi Allah ya ce wa'azinka ba zai musu amfani ba sai Allah ya faɗi dalili ya ce khatamallahu ala qulubihim saboda Allah ya dode zukatansu wa ala sam'ihim Allah ya yi dodiya akan jinsu wa ala absarihim gishawa akwai kuma wani wato wata dodiyar da toshiyar akan idanunsu wannan dalilin shi yasa ko kayi wa'azi babu hanyar da wa'azin zai shiga cikin zuciyar balle wa zuciyar amfani ko ka faɗa an ji wato jin ba wanda yake iya karɓar gaskiya ba ne yana iya jin duk abin da yake kishiyar gaskiya kunnan yana iya jin duk abin da yake kishiyar imani abin da kawai aka doɗe baya ji gaskiya da imani ba sa shigarsa haka Allah ta'ala ya doɗe ganinsu duk wani dalili na zahiri dalili na ayatullahi kauniya banda ayatullahi shar'iyya da idanu ke iya gani su an toshe duk da Allah shi ya halitta sama shi yayi kaza shi yayi kaza ga ayyuka na ayatullahi kauniya amma Allah ya doɗe idanun nasu ba sa ganin wannan a matsayin dalilin da zai jagorance su zuwa ga imani an fahimta to kaga wannan shine a suratul baqara aya ta 6 zuwa ta 7 ila an qala Allah ya ci gaba da bayani har zuwa gabar da Allah ya ce fi wasifi haula'il munafiqin wajen fadar sifar waɗannan munafikai fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai rashin lafiya fa zadahumullahu marada sai Allah ya ƙara musu jinya akan wanda suke kai sai Allah ya ƙara musu rashin lafiya doriya akan rashin lafiyar da suke kai an gane ko walahum azabun alimun bima kanu yakdhibun suratu uh, suratul baqara aya ta goma wal iyazu billah wa minha kadhalika alwuqu'u fil fitan daga cikin abubuwan da sabubba manya manya da ke kawo adranul qalb datti da kazanta zuciya akwai alwuqu'u fil fitan afkawa cikin fitintunu wa ta'arrudu laha da bujira zuwa ga fitina kama fi sahih kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari min hadisi huzaifa hadisin huzaifa radiyallahu an wanda wata rana sayyidina umar radiyallahu anhu yake tambayar ana zaune sai yake tambayar sahabbai ko akwai wanda ya ji wata, wata magana game da fitina daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ce ba fa ina nufin fitina ga magari ba ba ina nufin fitina ta yau da kullum ba a jarabci mutum da matarsa ko a jarabci mutum da ɗansa ko a jarabci mutum da makwabcinsa ko a jarabci mutum a gurin sana'arsa ba irin wannan jarabawa ya ce fitina ina nufin fitinar da take zama ruwan dare gama duniya fitinar da kowa da kowa ya dilmi a ciki ana fama ana wato a fama da fitina to irin wannan fitinar akwai wanda ya taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da irin wannan fitina din to sai huzaifa ibn al-yaman sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace cewa eh naji annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace tu'radul fitanu ala al-qulubi kal hasiri 'udan 'udan ko 'audan 'audan bi fatil 'ain فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تسير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tu'radul fitan ala alqulubi ana bujirar da fituntunu akan zukata kal hasiri kamar tabarma audan audan wato wajen maimaitawa kan maimaita wannan fitinar ko kuma ana bujirar da fituntunu alal kulubi akan zukata kal hasiri udan udan kamar tabarma yanda take ɗamfarewa a jikin wanda ya kwanta a jikinta ta yi masa alama da shati haka fitina ke yin mummunan tasiri da alama a zukatan wasu mutane shine ma'ana tu'radul qulub tu'radul fitanu fitintunu kala-kala ga sunan ana ta bujirar da su alal kulub ka ji fitinar kaza ka ji fitinar kaza ka ji fitintunun kaza ka ji fitintunu fitintunu a babin aqida fitintunu a babin suluki fitintunu ga sunan kala-kala tu'radul qulubi ala tu'radul fitanu alal qulubi kal hasiri kamar yadda kaga tabarma idan mutum ya kwanta akan tabarma kaba kwanciya irin ta zafi ya yi hunci ya zama huntu ba kaya a jikinsa in ya tashi za a ga tabar ma ta yi abin nan haka fitina ke yin shati da alama a zukatansu saboda mummunan tasiri da kuma zaman da wannan fitina ta yi akan zukatan annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda duk zuciyar da aka shayar da ita wannan fitinar ta zama zuciya ce mai sha'awa da marari da kwaɗayin fitintunu irin waɗannan da haka an shayar da wannan zuciya fitinar nukita fihi nuktatun sauda manzala ce za a ɗiga baƙin ɗigo za a ɗiga baƙar tawada akan wannan zuciyar wa ayyu kalbin manzala ce duk zuciyar da an karaha ta yi inkarin fitinan nan ta ƙi shiga cikin wannan fitinar ta ja jikinta daga fitinar to nukita fihi nuktatun baida ita kuma wannan zuciyar za a yi mata farin dugo za a yi masa za a yi mata dugo da farin inki waccan wadda take son fitina to za da ta kwankwaɗi fitina za a yi mata dugon bakin tawada a zuciyarta a zuciya wannan zuciyar zuciyar da kuma take ta kiyarda ta ki shiga ta ki goyen bayan fitintunu da waɗannan tashin tashina da ke tasowa ta ki shiga cikin wannan fitintunu nukita fihi nuktatun sauda to za a yi farin ɗigo akan wannan zuciya hatta tasira har a wayi gari ita zuciyar za ta kasance ala kalbaini za ta zama nau'i biyu za a wayi gari zukatan mutane za su zama iri biyu ne ala abiyada akwai zuciyar da ala abiyada faratas ce mithla safa kamar falalan farin dutse wanda za a gan shi baya rike datti ga santsi ga shi fari ga santsi da aka kura da ta hau da an yi iska za ga ta kaɗe da haka akwai zukatan da za su zama farare tas ƙura komai kankanta ta ba ta zama a kan wannan wato zuciyar kamar yadda ka san falalan farin dutse baya iya ajiye datti ko datti ya haushi yakan zame ya zube fala ta zurruhu fitina to irin wannan zuciyar da ta zama ala abiyadha misla safa manzo Allah ya ce fitina kowace iri ce duk guguwa da ta taso ba ta cutar da wannan zuciyar ma da mace samawati wal ard matikar sammai da ƙasa suna nan Allah zai bawa waɗannan zukatan kariya waɗanda suka zama kamar ainihin wato a mithla safa din nan da haka babu wata guguwa guguwar aƙidu mabambanta kowace irin guguwa da take tasowa gurɓacewar tarbiyya lalacewar aƙida da sauransu wannan zuciyar ita kam ta kubuta ma damace samawati wal ard wal akhar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ɗaya zuciya kuma aswada mirbadan wato ita kuma aswada baka mirbadan kirin wato mirbad suka ce wato fari amma kuma baki ya mamaye shi ya shiga cikinsa da haka mirbadan kana iya cewa aswa da mirbadan ɗaya zuciya kuma ta zama baka kirin sai a wayi gari wannan zuciya za ta koma kalkuzi mujahiyan kamar kifaffan kofi alkhuzi mujakiyan kenan kuz kofi mujakkiyan da aka mai da shi upside down aka juya saman sai koma ƙasa yanzu kofin da aka cifar da shi ya za ruwa ya zauna a cikinsa koda da abun fesa ruwa kake fesawa kana fesawa yana me yana dawowa ba zai zauna ba da aka babu wani alheri da zai shiga cikin wannan zuciyar in kaga alheri ya shiga cikin wannan zuciyar to ruwa zai shiga cikin cifaffen kofi kuma ruwan ya zauna idan hankalinka bai yadda kofi an jirkita shi an mai da shi sama ya koma ƙasa ba yanda za ruwa ya zauna ciki to akwai zukatan da alheri kowane iri baya shiga cikinsu sun riga an garkame su shi sa bushewar zuciyar wani sai ka sha mamaki irin wato wato mummunan aiki da ta'asar da wani zai aikata sai ka rasa anya wannan yana da zuciya irin ta sauran mutane saboda akwai zuciya da take koma kalkuzi mujakkiyan to in ta rikide ta koma kalkuzi mujakkiyan kamar kifaffen kofi la ya arifu ma'rufan duk wani alheri bata san shi ba kuma duk wani alheri za ga wannan zuciya tana fada da shi wala yunkiru mankaran kuma wannan zuciya ba ta inkarin munkari duk inda ake munkari mai wannan zuciyar yana wurin yana tare da masu munkarin yana goyon bayan masu wannan munkarin da ƙarfinsa da dukiyarsa da mulkinsa da duk wata dama da yake da ita zai ɗaura gindin a yi munkari saboda zuciyar abin da ta fahimta kenan abin da take karba kenan illa ma ushriba min hawa ba abinda wannan zuciyar ta sani sai abinda aka shayar da ita na soye-soyenta na fata an gane to shi yasa kaga ashe akwai hikimar da mala ya ce ɗahir bihi kalbi wannan zuciyar ba akwai bukatar kai addu'a in zuciyar ta fada wancan kashin na biyu ai kaga mutum ya tashi daga aiki mutum ya halaka shi yasa sai mala ya ce ɗahir bihi kalbi wa saffi sarirati wal iyazu billah wannan hadithin imam muslim ya fitar da shi hadithi na 144 wa qawluhu هو قوله أجمل به ذكري وأعلي مكاني إمام القحطاني ده يكشي أجمل به ذكري يا الله ككوتة أنبتونا ككوتة أنبتونا به da alkur'ani wa a'li makani ya Allah ka ɗaukaka matsayina amma da alkur'ani azzikirul hasan yuntiju an siratikal hasana kyakkyawan ambato yana samuwa ne daga kyakkyawan tarihinka kana so ka tafi ka bar duniya ka bar kyakkyawan ambato kyakkyawan ambato yana da alaƙa da kyakkyawan tarihin da ka bar wa duniya laisal murada huna ba imam alkahatsani ba yana nufi a nan ɗalabu mahamadatin nasu ba wai neman yaban mutane yake ba da da kaka ɗauka da ya ce a jimil bihi zikiri ya Allah ka kyautata ambatona kamar yana son mutane su dinga yabansa ba haka yake nufi ba au madhihim ba yana neman yaban mutane ba au madhihim au sana'ihim ko koɗawarsu ko zigawarsu barin fassara shi a haka amma kalmar almadahu yabo asana yabo almahamada shi ma yabo ne shi yasa sai kawo wani baiti sai ce fannasu duk da cewa akwai farkon dangon baitin i'mal li nafsika salihan la tahtafil bi kabiratin ko bi zuhuri qilin fil anami wa qali wannan shine dangon baitin ma'ana i'mal li nafsika صالحا لا تحتفل بكبير بكبير قيل في الأنام وقالي سيتي فالناس لا يرجى اجتماع قلوبهم لا بد من مثن عليك وقالي an gane ko wannan baitin sun ce na alhafiz zainuddin ibn abdul azim ne wasu kuma suka ce wannan baitin na abil fatihi yahaya ibn al-adim al-halabi ne baitin yana cewa i'mal li nafsika kawai kai aiki gadan-gadan kai dan amfanin kanka la tahtafil bi kabiri qilin fil anami wa qali karka tsaya kana tattara cene na ce da talikai suke yi a kanka kar ka tsaya kana tara commendation commendation letter da aka baka an baka ai an a guri kaza an girmama ka kar ka damu kan kar ka tsaya tattara irin waɗannan shine ma'ana i'mal ka tashi kai aiki tukuru li nafsika salihan ka tsaya kai kyakkyawan aiki dan ka ci gajiyarsa dan ka more shi watan wata rana la tahtafil kar ka yin kyakkyawan aiki kawai ka tsaya kana jiran tattara bi kabiri kilin wato wato yawan cene na ce fil anami wato a cikin talikai a kanka sai ce fannasu kaga mutane la yurjaji ma'u qulubihim ba a fata ba a sa ran haduwar zukatansu akan ƙaunarka. yanda wani yake mugun yabanka haka wani yake mugun kushe ka ka yi haƙuri karka karka karka ɗauka wai ko in ka zo ana yabanka kowa yabanka ya ce yanda wani yake ƙaunar ka haka wani yake ƙin ka don haka fanna su kaga mutane la yurjajci ma'u qulubihim ba ma a tsaran zukatan mutane gaba ɗaya su haɗu akan yabanka labudda ba makawa min musinin alaika sai an samu mai yabanka wa ƙali sai an samu mai kuma ƙorafi a kanka yawa ka hutar da kanka kawai ridan nasu gayatul lam tudrak wato samun gamsuwa da yaddar mutane kowa ya karbe ka wannan wata gaya ce har annabawa ba su riske ta balle kai kawai in ka san daidai kake yi ta tafiya kawai tsara da suka baya hana gamji tofo kawai ka ɗauka haka ka tabbatar kana da dalili akan daidai kake salihan a amal kake yi kawai kai ta yi za ka ji ya ce kaza za ka ji karka tsaya kana ta wayan masu haushi a kanka kawai kana da target ka tabbata su wa'annan so suke sun san inda ka nufa so suke kanka tafi sai su yi taɓata ma lokaci in suka yi wani yayi magana sai ka sa kyamara sai ka yi minti talatin kana mai raddi ka ɓata kanka lokaci ya taɓa ka kawai ka tsaya kana man raddi kana tafiya sai kuma ya ce to mun ji raddin da kai mana mu ka saurari namu kaga zama za ka yi ta kana ta ɓata lokaci a ba ta an gane kawai ka ci gaba da tafiya ka kawai an gane ku yawwa sai yake cewa in kana zalika min athari zikril hasan ko da yake yaban mutane fa ba ce aka yi kar kar kullun ka dinga abinda mutane za su kushe ka ba ba haka ake nufi ba domin yaban mutane min athari zikril hasan yana daga alamomin kyakkyawan ambato yana daga alamomin kyakkyawan ambato alama ce ta cewa mafi karanci a samu mutanen kirki suna son ka suna yaban ka dan wancanan ka ya soke ka wannan kaga shi baka da wani ma'auni shi ba ma ka sa rai duk da wani lokaci gaskiya takan sukuce daga bakin abokin adawa ya faɗe ta to amma ba ka sa ran daga gare shi da haka matukar akwai zikirul hasan wato wannan yana daga cikin asar wato yana daga cikin asar na ainihin wato yabo a samu azzikiril hasan shi sa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce antum shuhada'ullahi fil ard ku ne shedun Allah a ban kasa in kuka yi yabo na karbi yaban in kuka yi suka na karba anan abinda ake nufi duk sanda mutanen kirki mutanen Allah salihan bayi suka yi yabo Allah ya karbi yaban dan ya san ba su yabo sai in akwai abin yaban in suka yi suka ya karbi sukar ba ana nufin wani dan jagaliya kawai ya kushe ka Allah ya ce to ai tunda dan jagaliya ya kushe ka haka ne baka da kirki ba haka ake nufi ba antum shuhada'ullahi fil ard annabi sallallahu alaihi wasallam an wuce da jana'iza ko sai aka yabe ta aka yabe ta sai ce wajabat suwaye suka yi yaban mutum ka gani sannan kuma aka wuce da wata jana'izar aka kushe ta aka faɗi illoli da laifuffukan wannan jana'iz wannan gawar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wajabat sahabban da suke gurin suka ce ya ma'aikin Allah an wuce da gawa ɗazu an yi yabo na alkhairi a kanta ka ce wajabat an kuma wuce da wata an kushe ta ka ce wajabat me kake nufi ce wanda aka yaba din wajabat la aljanna ce aljanna ta waje ba gare ta ita kuma wannan wuta za ta antum shuhada'ullahi fil ard ku ne shaidun Allah a ban kasa ina fata an gane da haka wannan dan ka samu yabo daga mutanen kirki wannan abu ne mai kyau amma ba shine gaya dinka ba ba wai shi ka tsaya jira ba yaban Allah subhanahu wata'ala kake so ina fata an gane talatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan kalma antum shuhada'ullahi fil ard talatan hasa uku karka ce ni ba ruwana ni kaza kaza kawai mutanen kirki suna ta kuka da ɗabi'unka da halayenka da mu'amala kaka ce kai ba ruwanka kawai kai ai tun da dai ka rabu da iyayenka lafiya a mutanen kirki su ma ka rabu da su lafiya na fata an gane yawwa wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 1367 Imam Muslim hadisi na 949 hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى ya faɗa yana mai hakaito wato hikaya ba da labari game da annabin Allah Ibrahim alaihi salam ya ce waja'alli lisana sidikin fil akhirin annabi Ibrahim yake cewa waja'alli ya Allah ka sanya min kyakkyawan ambato fil akhirin ga yan baya haka addu'a ce annabi ibrahim ya ce waje alli lisana sidikin fil akhirin ya Allah ka sanya min kyakkyawan ambato ga waɗanda za su zo a baya kaga shi kam ya riga ya tafi amma yana addu'ar ko ya bar duniya Allah ka sanya kyakkyawan ambatansa in an ambace shi a ambaci alkhairinsa ga waɗanda za su zo a baya ashe kaga mutane su yabi mutum mutanen kirki su yabi mutum wannan abu ne wanda ana son sa ina fata gane a shu'ara aya ta 84 wa yaqulu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika fasawfa fasawfa tusalun ko wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika fasawfa ta'lamun ko fasawfa tusalun ta'lamun ne kamar ko zukhruf aya ta 44 Allah ta'ala yake cewa wa innahu haqiqa shi alqur'ani la dhikrun laka daukaka ce gare ka wa liqaumika da kuma mutananka wa innahu haƙiƙa shi alƙur'ani la zikirun laka ɗaukaka ce gare ka wa liƙaumika da kuma mutanenka ai fil qur'an ai ma'ana a cikin alƙur'ani tazkirun laka akwai tunawa da kai bisa kyakkyawan ɗabi'unka da halayenka wa liƙaumika da kuma mutanenka wa sharafun lakum kuma ɗaukaka ce gare ku aidan ai ajmil وشرب بالقرآن ذكري في الدنيا والآخرة إمام القهطاني ينا الدعاء ينا تشاو أي أجمل يا الله كتوتتا وشرب كتوكك بالقرآن ذكري كتوكك أمبتونا دا القرآن في الدنيا والآخرة دنيا دا الآخرة an fahimci ajimil bihi zikiri abin da yake nufi kenan ya Allah ni ina son ɗaukakar da za ka yi mun ta alkur'ani nake so ni ba wata ba ta ɗaukaka nake nema ba ta wani abu daban in za ka ɗaukaka ni in za ka kyautata ni ya Allah ka kyautata ni ka kuma ɗaukaka ni bil Qur'an da al Qur'ani a nan duniya da kuma lahira wa qaulihi fadin Imam al-Qahtani da yace wa a'li makani ya Allah ka ɗaukaka matsayina ai fil janna yana nufin aljanna ba yana nufin ya zama honorable his excellency distinguished a nan duniya ba duk da cewa in mutum ya zama ba laifi bane amma ba shine gaya ba ina fata gane in mutum ya zama kuma ya zama mutumin kirki yana abin da yake kamata ya samu aljanna ta wannan matsayin da ya samu an kaga wannan shi ma wani ƙarin wato dun wato wato dungushi ƙarin gudu ne ko da ake cewa kamar abin na Hausa da haka wa ali makani ai fil janna yana nufin a aljanna irfa bihi dhikri fid dunya ya Allah ka ɗaukaka ambatona da alqur'ani a duniya wal akhirah da lahira fid dunya anan duniya liyad'u liyan nasu don mutane su dinga yi min addu'a, sanda aka tuno da ni a yi min addu'a. Wali ahsula ala du'a don nima in samu falala da lada da kuma darajar wannan addu'a, Allah zai huwa ibadatun wadda dama addu'a ibada ce. Wali akuna kudwatan kuma ina fatan in zama wani jagora abin koyi fil khairi wajen aikin alheri a ce na dasa aikin alheri na jagoranci mutane akan aikin alheri na bar duniya ana ambatan cewa founder din kaza wanda ya kafa wannan mu'assasa ko ya kafa wannan cibiya ko ya kafa wannan aikin alheri wane ne Allah ya ji kansa da rahama ya ce to wannan shine abin da nake nema liyata za'afa ajri dan lada na ya nunkuyar banya wa fil akhirah wannan ita ce ɗaukakar da nake nema a duniya a lahira kuma fil janna ina neman ɗaukaka ne a aljanna wa a'li manzilati fiha ya Allah a aljanna ina so ka ɗaukaka matsayina a cikin aljanna fa huwa yatawassalu bil qur'an anan imamul qahtani yana yin tawassuli da kamun kafa ne da alqur'ani ila Allah zuwa ga Allah an yaj'alahu yana roƙon Allah ya sanya shi min ahlil qur'an daga cikin ma'abuta alqur'ani duk wannan bayanin abinda malai yake ta addu'a kenan ya Allah ka sanya ni daga cikin ma'abota alqur'ani allazina hum ahluhu wadanda ma'abota alqur'ani sune ahalin Allah wa khassatuhu sune yan ajin tubarkalla a wurin Allah wallazina hum maw'uduna kuma sune waɗanda aka alkawarta musu ala lisani rasulihi ta kan harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam bi darajatil ula cewa Allah zai ba su matsayai da darajoji madaukaka fil jannati a aljanna waɗanda Allah ya alkawarin zai ɗaukaka darajojinsa a aljanna ma abuta alqur'ani yuqalu manzan Allah ya ce za a ce li sahibil qur'ani ga ma'abucin alqur'ani iqra karanta wartaki ɗaukaka warattil karanta kama kunta turattilu fi duniya kamar yadda ka kasance kana rera shi a cikin duniya fa inna manzilaka matsayinka zai tsaya ne inda akhiri ayatin ta qara'uha karshen ayat da ka karanta ko ka haddace haka darajar makaranci tana tsayawa ne iya inda ya karanta ya haddace haka wanda ya haddace gaba daya to kaga darajarsa da wanda bai haddace ba wato ya fi tazarar tsakanin sama da ƙasa daraja ce kan daraja daraja kawai za a ce iqra wartaki kana karantawa kana samun promotion karanta duk abin da ka karanta promotion duk abin da ka karanta promotion sannan rera kamar yadda kake rerawa a duniya ƙarshen promotion ɗinka ƙarshen ayar da ka haddace ranar takaici kenan ga mutum a aljanna amma yana cizon ɗan yatsa ana cizon ɗan yatsa a aljanna ba a kai ka san inda inda wani yake ba nan kake ba a wani yana VIP kai kuma kana inda kake kuma kai ka san kulawa BIP ai ta daban ce ai ka sani ai kai ma ko cikin jirgi aka ce BIP in ka shiga gurin zaka ce to a gaskiya inda hali a shiga BIP ka san akwai wanda shi kawai kawai shi dai shiga aljanna ka san akwai wanda shi fa ba so yake sai yayi wani samu wani maki mai yawa ba shi dai kai ya samu kari ba ko da kire sha shi dai ah shi ba ruwan sa ku kuje ku ta karatun ku sai kun samu bi ko kun samu grade ne kawai shi abin da yake so kai ya fadi ka san akwai wanda shi iya tunaninsa da himmarsa ta takaito akan kai ya fadi shi ba shi da dogon burin sai ya ci da yawa kaga wannan ai shi ma abin tausayi ne ko rakon ya yi bosho ya bosho ya ci da yawa sai ya samu kaɗan ya ce shi dai kawai tunda da ya haye shi kenan wannan hadithin imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad hadithi na 6799 abu dawud hadithi na 1466 imam tirmidhi hadithi na 2914 al-hakim hadithi na 2030 hadithin abdullahi bin amr radiyallahu anhuma إمام الترمذي يتي هذا حديث حسن صحيح آه وقال الحاكم هذا حديث صحيح wannan kamar mun karanta shi da su ko to wannan hadisi ne wanda yake sahihun a sahihul isnad wa lam yukhrija wa sahul albani fi sahihil jami hadisi na mai lamba ta 8122 nas'alullaha muna roƙon Allah an yaj'alana wa iyyakum ya sanya mu da ku min ula'ika daga waɗannan rukunin rukunin waɗannan mutanen Allah ka samu a cikin su hadha huwa al-maqsud wannan shine abin nufi bi qaulihi da fadin Imam al-Qahtani wa ali makani da yace ka ɗaukaka matsayina laysa al-maqsuda ba wai manufarsa annahu yatamanna mujarrada dhikri fi dunya yana burin kawai ya samu yabo da ambato a iya duniya ba haka yake nufi ba wa rif'atal makanati fid dunya da daukakar daraja da matsayi a duniya ba haka kawai yake nufi ba wa innamal muradu abinda imamul qahtani yake nufi ar-rif'atul aham daukaka mafi muhimmanci fil akhirah ita ce wadda take a lahira wa ma yata'allaqu fid dunya yakunu bidh-dhikril jamil abinda kuma yake da alaka da duniya shi ma zai iya zamantowa kyakkyawan ambato wa bid-du'a lahu ma'ana yana son kyakkyawan ambato game da abin da yake da alaka da duniya sannan kuma wabid du'a ilahu yana so ya bar wani tarihi a rayuwarsa wanda yan baya in sun zo za su yi masa addu'a alama ta kaddama bisa ga bayanin da ya gabata sawa'un akana du'a'u ikhwanihi almuslimin sawa'un ko dai addu'ar yan uwansa musulmi aw du'a'u auladihi ko addu'ar ƴaƴansa alladhina rabbahum waɗanda ya tarbiyance su ya rene su ala da'atillahi akan bin Allah كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يند منزل الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقضى عنه عمله إذا متن يموت aikin sa gaba ɗaya ya tsinke ya katse illa min thalathatin sai ɗayan abubuwa guda uku min sadakatin jariyatin sai in ya bar wata sadaka mai gudana makaranta masallaci gidan marayu rijiya ko burtsatse ko bohol da makamantan irin waɗannan aw ilmin yuntafa'u bihi ko ya mutu ya bar wani ilimi da ake amfanuwa da shi aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma ya mutu ya bar wani da wanda yake na kwarai da yake masa addu'a wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi hadisi na 1631 hadisin abi huraira radiyallahu anhu wa mimma yu'ayyidu hadhihi ad-da'awat daga cikin abinda daga abinda zai karfafa waɗannan addu'o'i allati hiya tawassul bil Qur'an wanda su ne yin tawassuli da kamun kafa da alkur'ani wato abinda zai karfafa cewa ana iya yin tawassuli kuma ai kamun kafa da alkur'ani ma rawahu al-imam ahmad hadithin da imam ahmad ya ruwaito shi wa gairuhu da waninsa bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce min hadith abdullah bin mas'ud daga hadithin abdullah dan mas'ud radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa huwa du'aul karbi wannan addu'ar damuwa ce kowace irin damuwa in dai dan adam yana cikin damuwa karama ko babba kowace iri ce ba ga addu'ar yaye damuwa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma qalahu muslimun wani musulmi bai taɓa yin wannan addu'ar ba wa alaihi karbun yana da wata damuwa illa azalallahu karbahu face sai Allah ya kawar ya kuma gusar da wannan damuwar wa abdalahu bihi farhan ya kuma musanya masa madadin wannan damuwar da farin ciki sai dai in baka yi imani da addu'a ba ko kuma ka ce kai bari ka gwada addu'a daga bakin manzo Allah ka ce bari ka gwada ai mujarrabun ce ai ana gaya maka addu'a daga bakin manzo Allah ai mujarrabun ce wannan ai an gane ko yawwa malamin ka in ya baka ne shine sai an in an baka bara sai a ce hala mujarrabun eh shi wanda ya baka bara ya dan gwada ya ga tana ci amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana kace bari ka gwada so kar wani ya karanta wannan addu'a ya ce an ce damuwa shi hanzu bai fita ba a matsalar ba daga addu'a bane daga gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam maganar sa gaskiya ce da aka yace duk wanda ke cikin damuwa duk musulmi namiji ko mace dan birni ko dan ƙauye babba da ƙarami da yake cikin wani kunci ko yake cikin damuwa ko bacin rai ko talauci ko rashin lafiya ya roki Allah da wannan addu'ar manzo Allah ce sai Allah ya yaye masa wannan damuwar kuma sai ya maye masa farin ciki da wannan damuwar in ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam yace ga addu'ar yi ƙoƙari ka haddace ta ki yi ƙoƙari ki haddace ta yara da manya gabara daga bakin manzan Allah free of charge babu ko sisi babu kuɗin kafin alƙalami duk babu fi sabilillah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba al'ummarsa daga nan har duniya ta nade Allahumma yace ya Allah inni abduka ni din nan bawanka ne ibnu abdik ya Allah ni dan bawanka ne ibnu amatika ni dan baiwarka ne nasiyati biyadika makwarkwadar kaina ya Allah tana hannunka sai yanda kai da ni ya Allah madin fiye hukumuka wato hukuncin ka mai zartuwa ne a kaina in ka riga kai hukunci a kaina ya zauna ya Allah adulun fiye qada'uka kuma dukkan abin da ka kaddara a kaina adalci ne ya Allah baka zalunce ni ba na yarda as'aluka ya Allah ina roƙonka bismin bi kulli ismin da duk wani suna huwa laka wanda wannan sunan naka ne sammaita bihi nafsaka da ka raɗa wa kanka shi to ya Allah wannan sunan ko ban san shi ba ina kamun kafa da wannan sunan aw allamtahu ahadan min khalqik ko kuma wani suna da ka sanar da wani cikin halittarka to ina yin tawassuli da wannan sunan aw anzaltahu fi kitabika ya Allah ina tawassuli ina kamun kafa da duk wani suna da ka saukar da shi a cikin littafinka aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak ka ya Allah ina neman wato ina neman ina kamun kafa da tawassuli da duk sunanka wanda babu wanda ya san shi sai kai sunan da ka keɓance shi a ilimin gaibinka babu wani annabi da ya san ka da wannan sunan ko wani manzo ko wani wali ballanta na sauran mutane ya Allah ina tawassuli da kamun kafa da shi wannan sunan wanda kai kaɗai ka keɓance shi da sanin sa cikin ilimin gaibinka an ta ja'ala alqur'ana al'azima rabi'a qalbi kaji akwai qur'ani a ciki ai da kai nisa da alqur'ani Allah gafarta malan ka fada kwata kana cikin damuwa ba ruwanka da alkur'ani zulumatun ba'dha fawqa ba'dhin kenan ba kai ba alkur'ani Allah sarki ai akwai wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka ta kama ka kaji karshen addu'ar an taj'al alqur'ana ya Allah ina roƙonka ka sanya alqur'ani rabi a kalbi ya zama farin cikin zuciyata ko ina cikin kunci da bakin ciki da damuwa ya Allah na dauki alkur'ani na karanta na yi tadabburi a cikinsa Allah ka yaye duk wata damuwa da bakin ciki da ke cikin zuciyata saboda alkur'ani wa nura sadri ya Allah ka sanya alkur'ani ya zama hasken kirjina yaya Allah zai haskaka kirjinka da alkur'ani kai tunanin za ka kwana da bakin ciki ko ko damuwa ko ko ko, ko takaici wa jala'a huzni ya Allah ka sanya alkur'ani ya zama yaye bakin ciki na wa zahaba hammi ka sanya alkur'ani ya zama tafiyar da damuwa ta duka annabi ya ce ka karanta wannan ai ba za ka gama ba sai Allah ya tafiyar da damuwarka sallallahu alaihi wa sallam za a gwada ko za a yi Imam Muhammad ya fitar da wannan hadisi mujalladin sa na hadisi kai na 3712 Ibn Abi Shayba a hadisi na 29318 Imam Tabarani a cikin Al-Kabir hadisi na 10352 Ibn Hibban hadisi na 972 Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi hadisi na 1877 hadisin sahabi Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wa qala al-Hakim Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi yace sahihun ala shart Muslim wa sahahu al-Albani fi sahih at-targhib wa tarhib Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadisin a cikin sahihu targhib wa tarhib hadisi na 1822 abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon gudunta Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka matsayin mu da alkur'ani Allah madaukakin sarki ka sa alkur'ani ya cece mu Allah ya sa ya zama farin cikin mu duniya da lahira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin